الشيطان الرجيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم إن الذين إن الذين من قبله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان ويقولون سبحان ربنا إن كان وعده لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيامنا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilin huda a nan unguwar gawon katare da magaran muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi Allah sa wannan karatu ya zama ɗaya daga cikin sabubban da za su kai mu aljanna idan mu kuma ta ba yau muna ranar talata ranar talata sha bakwai da watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne nawa shidda da watan janvier wata na farko shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda miladin annabi isa ɗan maryam in sahad a satin da ya huce muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul qalam suratul nun mun tsaya akan aya ta 20 aya ta 30 daidai amma ba mamaki mu dauko daga tun daga aya ta 26 dan gama karatun muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa mu faɗi gaskiya ya ba mu ikon aiki da ita ya sa mu faɗi ƙarya ya ba mu ikon guje mata Allah ya mana gaman katar na'am me Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idza qasamu la yasrimuna musrihin na'am ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على أرضكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين na'am وغدوا على أرض قادرين na'am فلما رأوها قالوا إنا لضالون أنفسنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتداومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب الله أكبر.
والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
tun daga inna balawnahum kama balawna ashabul ashabal jannati tun daga nan gurin kissar ta wannan mutane ta fara mun yi bayanin ta mun zo tsatsakin ta a satin da ya wuce lokaci ya take wato kissa ce ta wannan 'ya'ya wanda Allah subhanahu wata'ala ya buga mana misali da su ashabul qaryati Eh, Allah yake cewa mun jarabci 'yan garin makka yadda muka jarabci wasu ashabul jannati wanda suke da wannan garkai kaga mun yi bayani satin da ya wuce har ya zuwa lokacin da suka je suka iske garka Allah ya tura mata wani abu mai konewa ya kona da ita Allah ya tura mata mala'iku sun halakar da ita to menene a nan gurin ita abinda za a gano suwa ne ne wannan 'yan garin wannan da yawa akan kawo ƙur'ani yakan zo da wata ƙista ta wasu mutane ko ta wata al'umma kai ibra ake so ka ɗauka ibratan li'ulil albab ka ɗauki ibra ga ma'abuta hankula amma aina ne suke a wace ƙasa aka yi su wani lokaci aka yi su dukkan wannan ba za ka samu aya ɗaya ba ko hadisi ɗaya da ya bayyane maka babu shi babu hadisin da ya bayyane wasu suna cewa a ƙasar yemen ne kusa da sana'a sana'a a cikin yemen a nan ne aka aka aka yi su wannan mutane wasu na cewa a bayan daukewar annabi isa dan maryam kun san annabi isa dauke shi a kai ba mutuwa bai yi kuma yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama guda goma wanda annabi isa zai dawo har inda zai dawo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana har gurin mannarar baida din annabi ya gaya mana inda annabi isa zai sauko wasu na cewa haka nan amma aina aka yi su wata ƙasa aka yi su wani zamani aka yi su babu hadisi ɗaya ko aya ɗaya da ta fayyace mana wannan sai dai mu yarda kawai an yi su saboda ƙur'ani ya zo mana da su wasu mutane ne Allah ya jarabce su Allah ya ce ya jarabci 'yan makka yadda ya jarabci wannan mutanen masu garka wanda shi kisa a kawai yadda aka kawo cewa babansu ne yake da garkashi kowace shekara idan aka zo girbi ranar ranar hudda kayan garkai zai tattaro in aka hudda kayan garkar gaba ɗaya gonai babba ce mai kaya yawa kayan itace da kayan abinci duka zai kasa kaso uku kaso guda sai ya ajiye nashi ne na shi da iyalin shi halbaɗe kaso guda ya ajiye na iri ne wanda za a shuka ai sai an shuka za a hudo ko to kaso guda na iri ne kaso guda kuma zai ce ma 'yan garin sai a raba ma talakawan miskinan garin gaba daya kowa ya samu suna ta jin daɗi to baban ce ya rasu menene ibra a nan gurin allah yana nuna mu cewa idan kuka kasance kuna da baba da rai ya ɗauki wasu abubuwa wanda suke na alheri yake ta yi bayan mutuwa shi kada ku daina wannan abu in dai kuna da ikon yin wannan abu kada ku daina jiya za ku ga tsaye sun ɗauki kamar wata saraka haka duk wata rana su ɗauka suna wata saraka ko za su ba yara ko za su ba tsaye ko za su ba kaza kullum kuma kowane tsaye to in mutuwa shi ya rigaye ku ku yaran da aka bari ku ci gaba da wannan kan ku daina kan ku daina wannan kisa ita take wannan karatun take nuna mana amma ku yi matsal matakan kuna da ku yi rowa ku ki ku ki ci gaba da wannan abun to kal aje Allah ya jarabce ku yanda ya jarabci wa'annan mutane shine fahimtar darsin inna balawnahum kama balawna ashabul janna Allah ya ce mun jarabci kahuran makka kamar yadda muka jarabci masu garkan nan id aqsamu la yasrumunha musbihin lokacin da suka yi rantsuwa lalle lalle sai sun girbe kayan garkasu da sassafe lau duk mun yi bayanin shi wannan ko wala yastafilun kuma ko insha Allah ba su ce ba mi sai Allah subhanahu wata'ala fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun da dare ana gobe za a je a girbe mutanen gari suna jin daɗi suna jin daɗi za su je su kwashi abinda aka saba ba su kowace shekara sai Allah ya aika mata wani dan aike ya kona garkai konawa kuma kamar wanda an kalace karmamin ma ya kone kurmus gaba ɗaya ta kone fa asbahu fa asbahat kasrin ta zama na kamar wani yankin dare ne fatana da musbihin sai ga su da asuba wani yanki na dare suna tada mutane a hankali tashi tashi mutai tashi mutai tashi wa aligudu ala harzikum in kuntum sarimin mu tashi maza maza mu tafi garkanmu mu je inda ya halalle lalle mu da tsatsakin dare sarimin wani yanki ne na dare suka ce fantalaku wa hum yatakhafatun suka tashi suka tahi ba mai ma wani magana an yi shiru dum dum dum ana tafiya kan a tada mutanen miskinai kar su zo wannan gargai kal ayi aikin da su bana ba za su shiga ba Allah ya dakhulanna ha al yawma alaykum miskin kawani Allah ya dakhulanna ha al yawma alaykum miskin mutahi kawani miskini ya zo ya shiga wannan garga a yau wagadau Allah ya ce ala harbin kadirin suka tahi akan karfinsu da shidda da azama na cewa za su yi su girbe gargarsu falamma ra'auha qalu inna ladallun sai da suka zo kan gonai tiryan tiryan sai da suka zo da suka zo suka zo isko ta ta kurmus sai ta suka inna ladallun kai mun bace hanya ba hanyar wannan bace ba ai mun bace bal nahnu mahrumun kai bar dai an haramta mu daga nan ne zamu tashi ko wanda duk karatun da ya wuce ne muka biyo shi a gurguje bal nahnu mahrumun sai da suka sake lissafi kenan aka biyo hanya aka ga tiryan tiryan lalle lalle wannan ita ce gone suka ga makwabtansu dama da hagun busum da arewa duka suna nan hanyar da suke zauwa gonar ita ce dai bata canza ba suka ce kai wannan gonar ita ce wannan gonar ta muci bal barde na hannu maharumun kawai Allah ya haramta mana ne wannan gonar Allah ya haramta mana da niyyar wannan fasilar niyya da muguwar niyya wannan da muka dauka yau bumu ba kowane talaka abunmu to Allah ya haramta mu gaba daya ala awzatuhum alam aqul lakum alam aqul lakum laula tusabbihu daga cikin su kun san ko da yaushe mutane suka tattaro zaka samu akwai mai takaitaccen ra'ayi mai adalci da kwai wanda ba ya da guluwi a cikin al'amari ko da yaushe mutane suka karkata za a yi wani mugun abu a cikin mutanen za ka ga akwai mai nasiha akwai mai jiryo su akwai mai gaya musu gaskiya kuma daman ya gaya musu mai adalcin daga cikinsu sai ya ce alam a kullakum laula ta sabihun daman ba na gaya muku ba da tsayawa muka yi muka yi tasabihi menene tasabihi a wurin su malaman tafsir suka ce kalimatu insha Allah me yasa lokacin da muka ce za mu zo ai Allah ta yi walala ya stafinu ko istisna da su ba su ce insha Allah za mu je mu girbe karkar nan kawai ta suka sai mun je babu miskinin da zai shiga gurin mu ba su yi ba insha Allah kuma mun yi bayani satin da ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yahudawa suka ga mai kai suka zo ko suka tambaye shi tambaya uku wannan sai an ya kula insha Allah jibril bai zo mai ba sai da aka yi sati biyu annabi yana yana yana tsaman jibril mun yi bayani irin shauƙin da rasulullah ya shiga jibril kuma ya ƙi zawa amma da ya zo kaka ya zo ya haƙoƙurta shi aka san kuma ayoyi wanda aka ba shi haƙuri kuma aka gaya mishi ma wadda aka rabbuka wa ma ƙala ubangijinka bai maka bankwana ba bai maka ba wada wa ma ƙala kuma bai juya bai barka ya barka kai kaɗai a'a aka san kuma shi kuma wala taqulna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa ayya sha Allah ka shaidin ku daga ka ku ƙara cewa ni zan yi abu gobe zan yi kaza sai ka ce insha Allah to shine yake tunatar da su anan yace me yasa dama an yi tasbihin an ce insha Allah za mu yi wannan abun to ka gani qalu subhana rabbina inna kunna zalimin subhana rabbina inna kunna zalimin yanzu sun gano gonar su ce yanzu sun gano Allah ya haramta musu ita kuma yanzu sun gano laihin da suka yi Allah ya haramta musu wannan gona gaba ɗaya suka ce subhana rabbina sarkaka ubangiji inna kunna zalimin lalle mu mun zalunci kanmu mun zamanto daga cikin azzalimai to kun san laihi in aka yi shi kuma aka bayyane sai kowa kuma sai cikin wanda suka yi laifin sai a fara zargin juna to fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin بعضهم على بعض يتناومون sai shashen su suka je ga shashe suna zargin juna menene zargin juna wanda zai ce aiwa na kai ka fara faɗin wannan magana kai kace ta mu mu zo mu yi kaza mu yi kaza kai kace muskile ba za su shiga ba a ce a'a wani kai ka waye kirkiro magana kowa iya kun san laifi kowa bai so ya faɗo kanshi sai kowa iya jewa wa a ni wane ya sa mini ra'ayin wannan a wane ya ce bi kaza ya talawo mun tsakaninsu sun gano gaskiya Allah ya haramta musu qalu ya wailana قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين mun ji wannan fa قالوا يا ويلنا إنا كنا suka طاغين ce ya wailana ya kai kanmu inna kunna fagin lalle mu mun yi shishigi mun ketare iyaka wannan abin da muka yi bai yi ba sun yi shi zunubi in ka yi shi in ka tuba ka nadama sai Allah ya kankare ma zunubanka kuma wannan zunubin ma sai Allah ya maida maka shi lada ayar ce ta Qur'ani to sun yi nadama sun tuba lalle mun cuci kanmu lalle mun zamanto daga cikin tsagin masu tsagawa amma duk da wannan bamu ɗebe kamna ba daga rahamal Allah Allah ya ce wala ta yi asu min rahillah innahu la إنه yasa min لا qawm يأس من رب الله إلا القوم الكافرون ta cikin suratul yusuf ko kada ku ɗebe kamna daga rahamar ubangiji din yadda kuka kai ga zunubi kuka tuba ku tabbatar da Allah zai gafarta muku abinda ake so ka ka- ka yi muwazaba ka tsaya tik akan tuban naka babu mai ɗebe kamna daga rahamar ubangiji sai kafuran mutane sai ta suka yi asa rabbuna an yubdilana ربنا أن khairan minha يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون wannan shi yake nuna cewa lalle lalle sun yi nadama lalle lalle sun tuba sun yi asha sun yi kash damun ba su yi ba wannan abu suka ce asarabuna ya kusa ubangijinmu ya tabbata ayyuba na khairan minha zai canza mana abin da yayi wannan gone alheri in ma fi duniya in ma fi al'akira ya hata sabuna inda Allah ko a nan duniya Allah ya canza musu wadda ta yi wannan gona alheri ko kuma a lahira Allah ya ba su ladansu na wannan gonar cikakke suka ce inna ila rabbina ragibun lalle mu muna kwaɗan haka a gurin ubangijinmu to kazalika al'adab فذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
Allah ya ce kazalika al'adabu to haka azaba ta take amma idan ba su tuba ba suka koma ga Allah suka yi aiki na kirki wal azabul akhirati akbar ita kuma azabar ta lahira ta yi wannan girma law kanu ya'lamun da sun yi sani kun ga a koda yaushe ka tuba ka koma ga Allah shikenan su darasin daga cikin darasin da malamai suka ce ake dauka idan ka ki abun da eh, ma'aikinka ya bar maka na alheri sai Allah ya sa ka samu kuskure a cikin abin da ka zartar da shi gaya kana da kudin kaki to za ka samu irin yadda aka jarabci wa'annan kuma in ka tuba sai Allah ya tabbatar maka shi kuma in baka tuba azabar lahira kuma da zaka iske ta fi wannan girma haka malaman tafsiri suka ce amma in ka tuba ka koma ka komo kake yi to wannan sai ka samu ladan ka duniya da lahira Allah samu iya sai mi gaba إن المتقين في جنات النعيم na'am أفنجعل المسلمين كالمجرمين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im innal lil muttaqina lalle naga muttaqina masu tsoron Allah ba daidai baka karanto إن المتقين عند ربهم جنات جنات النعيم.
النعيم
afa naj'alu أفنجعل المسلمين كالمجرمين inna lil muttaqina lalle na ga muttaqina masu tsoron Allah inda rabbihim gurin ubangijin su jannatin na'im aljanna mai ni'ima cikakka a cikinta Allah sa mu cikin su muttaqin din wannan su wane ne muttaqin su ne duk wanda in za su yi magana za su daidaita maganar su yadda za su samu yarda Allah ba kowace magana ba in ta huto daga bakin su fafarar sai su faɗi za ta zanyo musu fushin Allah ko ba za ta janyo musu ba kawai sai su faɗi to wannan ba sa daga cikin sifatul mu'mini in za su aikata aiki za su yi matuƙar ƙoƙarin aikin ya zanyo ya janyo musu yarda Allah ba kowane aiki ba kawai don sun ga ana yi kawai sai sai a'a a cikin aikin naka kai yanda Allah zai yarda da kai wa'annan su ne ake cewa mutaqin waɗanda suna kula da ayyukansu suna kula da maganganun da za su faɗi to irin wannan inda rabbihim sakewarsa a gurin ubangijinsu jannatin na'im ita ce aljanna mai tsananin ni'ima kai aljanna tana da kyau aljanna tana da daɗi aljanna tana da ni'ima aljanna an gangama duk wani kayan alatu a cikinta mun yi bayani satin da ya wuce ne cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci aljanna ya kamba mata ya zayyana ta ya adanta ta ya zuba mata duk wata ni'imar da Allah ya faɗi jannatin na'im Allah sai ya ce ma aljanna ki magana Kwaɗi. aljanna ta ce kad aflaha qad aflaha almu'minun kun ji magana da ta gaya ma Allah ta ce kai Allah mumune masu tsoronka sun samu babban rabo ita da kanta ta san wanda zai shiga cikinta ka yana cikin ni'ima Allah ka samu cike sai suke cewa kahuran makka suke ce ma yanzu mun yi da bayani kissa waccan ta ashabul janna sai raddi kamar raddi ne Allah yake ba kahuran makka kun san kahuran wanda suka yi rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in suka gaya ma annabi magana da shi da sahabban shi ko suka zage su Allah yake mai dawa sai suke cewa ai yanda kuke ganin mu a nan gurin da dukiya yanda kuke ganin mu da ƴaƴa yanda kuke ganin mu da duk wani kayan alatu mun yi ku arziki ko kuma almajirai talakawa a lahirar ma mun je mu ne gaba a lahirar ma suka ce wai in an je lahirar ma su da suke da dukiya wannan a nan duniya a lahirar ma suke da dukiya suke da ƴaƴa suke da kayan alatu haka suka hukunta suke faɗi ma annabi da sahabbai sai Allah ya bada amsa Allah ya ce afa na ja'alul musulmi na kalmujirmi shin yanzu mun sanya musulmai kalmujirmin kamar miyagun diya musulmi wanda suka bada suka sallama menene islam musulunci sallamawa istislamu lillah sallama komunka ga Allah istislamu lillahi bi ta'a wal inqiyadu lahu الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك سلم الأمر غبا ɗaya da kadaita Allah subhanahu wataala da jayuwa gare shi da biyayya akan abin da ya aiko ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma da kukuta daga tsayi yanzu duk wanda ya wannan mun sanya hukuncin shi a lahira daidai kal mujrimin kamar miyagun iya waɗanda suka butulce suka lalace suka jagalgale suka kibin Allah ana kira su yi sujada sun ki sujada yaya za mu yi musanya ɗaya mujirin ana nihin ja'iri wanda ya butulce ma Allah kalku yi na mahaukacin wannan da ya shiga wani mahaukaci ne ya iya larabci a larabe sai ya shiga sallah ana sallah sai liman ya karanto bayan sura ya ce alam na hulikil awwalin shi ku iya tsaho na farko da ya ji an ce ba muka halakar da mutanen farko ba sai ja baya ya koma tsaho na biyu sai aka ci gaba da aya tun manna ta biyu Allah ya ce kuma muka biyo da na bayan ma muka halakar da su
كذلك نفعل بالمجرمين shi ku sunan ki mujrimu mujrimu sunan shi da yau sai aka ce kadalika da fa'al bil mujrimin haka muke ma mi a gundiya su mujrimu ta ila roshi da musallacin da ake halaka mutane gashi ka zano ruwa Allah ruwa to kun gani irin wannan ke da sai Allah ya ce malakum malakum malakum kaifa tahkumun
malakun me ke cikin kwakwalloku me ya taba hankalinku yaya kuke wannan ɗanyen hukunci kai fa ta hukumun ya za ku yi wannan hukunci a ce a daidaita musulmi da da mujrimi ai kun san bai yiwa me yasa za ku yi wannan hukunci sai me Allah ya ce alam am lakum أم كتاب فيه تدرسون na'am ya kada inna lakum إن لكم لما تحكمون inna lakum fihi lamma إن لكم فيه لما تحكمون sake karanto da dai سلهم أيهم بذلك زعيم
ta tsallake aya uku ما لكم كيف تحكمون أيوة.
أم لكم كتاب فيه تدرسون na'am إن لكم فيه لما تحكمون inna lakum fihi lamma إن takhayyaru لكم فيه لما تخيرون Allah ya ta alaika malakum kaifa tahkumun me ya same ku dan me kuke wannan danyen hukunci ko sai Allah ya ce am lakum kitabun fihi tadrusun shin ko ko kuna da wani littafi da kuke karantawa inna lakum fihi lama tahayyarun lalle a cikin lahirai abinda kuke zaɓi kuke so shi ke gare ku akwai littafin da kuke karanta yake gaya muku haka kun karanta wani littafi ne mai wannan cewa lalle ab- a cikin alahirai miyagun iya da miya da da musulmi daidai suke ai ba su da wannan malakum kaifa tahkumun malakum eh, am lakum kitabun fihi tadrusun Allah ya ce ko kuna da wani littafi ne daga sama wanda aka sabko muku kuke karantawa mu muka faɗi muka ce da musulmi da miyagun iya daidai suke a lahira kaga babu ko suke cewa inna lakum fihi lama takhayyarun wanda har kuka samo cewa wai a littafin akwai abubuwan da kuke so shine za a muku yanda kuka ji dadi anan haka za a ji yadda ku dadi a lahira kuna da littafin wannan daga sama am lakum aymanun na'am أين- أم لكم أيمان إذا بلغت إلى يوم القيامة
sake dai أم لكم أيمان alaina علينا بالغة.
علينا بالغة إلى يوم القيامة na'am إن لكم لما تحكمون salhum سلهم أيهم بذلك زعيم Allah subhanahu wata'ala yace am lakum aymanun alaina baliga eh qur'ani kenan qur'ani kenan babu ido ne ma am lakum aymanun alaina baliga shin kuna da wani alkawali akan mu ma- mai matuka matukar gaske aymanu anan ba rantsuwa bace ba alkawali kuna da wani alkawali mun muku wani alkawali isasshe ila yawmil qiyama wanda zai zo har ranar kiyama wanda kuka dauki wannan hukuncin kuka dora ma kanku inda kuna da wani alkawali da mu da ku inna lakum lamma tahayyarun kenan na gare ku abinda kuka yi zabi kun ji da ayat take ko inna lakum lama takhayyarun kenan da kuna da wancan alƙawalin isasshe har ya zuwa ranar kiyama mun muku alƙawali cewa za a na gare ku abinda kuke so kenan da akwai alƙawari wannan inna lakum lama takhayyarun lama tahkumun kenan da kuna da abinda kuka kuke hukuncin akai sai a baku abinda kuke so a lahira salhum Allah ya ce ma annabin shi tambaye su ayyuhum bidalika za'im wane ne mai damin kin cewa lalle lalle akwai wannan magana za'im kenan kafil waye ya ja gaba akan wannan magana yake cewa lalle eh, musulmi da mujrimai daidai suke a lahira wane ne yake cewa wai suna da kuna da wani alkawali wanda za mu cika muku shi a lahira wane ne yake cewa ai saboda kuna da dukiya kuna da iya ku ne masu kuɗi a duniya a lahiran ma ku ne a gaba da musulmi wane ne ayyukum bi zalika za'im wane ne za'imun ku wane ne mai damin ɗinku akan wannan magana am lakum shuraka أم لهم شركاء بل يأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين am lahum shuraka Allah ya ce ko ku suna da wani abokannan tarayya da suka ma Allah suna da wata kishiya ce ga Allah wani Allah daban wanda zai ji kansu ya rahamshe su ya sanya su aljanna yanda Allah yake sawa kuna da wannan waye isa ya sa aljanna in ba Allah ba akwai shi a duniyar nan wanda zai biji gaba ya ce shi ya sa mutane aljanna babu shi kuna da wani shariki ne in ji Allah na ta- wanda zai yahe muku ya gafarta muku ya rahamshe ku ya sanya ku ga aljanna wanda ba Allah ba amma kuma shuraka sai Allah ya ce fal ya'tu bi shurakaihim to ku zo da shi ku zo da sharikan naku wanda kuke gani ba Allah ba zai iya muku ya gafarta muku ya sanya ku aljanna ya rahamtar da ku in kanu sadiqin su zo da sharikan nasu da suka ma Allah in har da gaske suke suna da to bayanin yanda yake suna da ko ba su da ai babu wanda ya sai ya je ma ya saka Allah aljanna sai Allah subhanahu wataala na'am يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون na'am خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون to Allah zai ba da labarinsu a ranar kiyamai an ce su yi sallah sun ki sallah ku zo ku bauta ma Allah ku yi sujada ku yi sallah ga Allah sun ki yi to ga halinsu yadda suke a ranar kiyama a ranar kiyama za a neme su su zo su yi sujada ɗaya a yahe musu a sa su aljanna ba su yi sujada ɗaya sujada ɗaya musulmune in aka zo Allah subhanahu wata'ala zai yaye saƙin ƙwabri wa yi du'auna ila sujudi a yi kiransu zuwa sujada falayin safi'un ba su iyawa hashi akan absaruhum gannansu tana ƙasƙantattu tarhaquhum billah ga ƙasƙanci gannansu tana masu tsoro kuma ga ƙasƙanci ya ruwa musu wa kad kanu yad'auna yad'auna إلى السجود ila sujudi wa hum salimun ai da ana kiran su zuwa su zo su yi sujada su zo su yi sallah suna ji ana hayya ala sala hayya ala fala sun ki zuwa masallaci to yau ma sai Allah ya hana su yin sujada hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yukshafu rabbuna an saqihi ubangijinmu zai yaye kwabrin shi fa yusjadu lahu kullu mu'minin wa mu'mina duk mumini da mumina za su faɗi su mai sujada wa yabqa min man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'a sai wanda ya zamanto dan riye yake sallar shi dan riya dan a gani dan wannan yake sallar shi fa yadhhabu liyasjud a tura shi dan ya je ya yi sujada fa ya udu zaharahu tabaqan wahida sai kashin bayan shi sai ya koma sanda sanda kamar kaddaya baya iya dukawa subhanallah ka san yadda estoma take ma mutane ta kama su wannan muguwar cutar ta zamani estoma in ta kama mutum ta kai shi wani lokaci zai yi kamar sanda ce a- a- a a gadon bayan shi tun daga wuyan shi har ƙasa bai ya iya dukawa a ɗaya kawai wani sai an ɗauke shi ma an tsaye da shi سبحان الله Allah raba mu da ita Eh, ita istoma ɗin wannan duk mafi yawan da an ce malatin talakawa ne amma ko ƙarya da ita lokaci ne Allah ya musa kuma istoma tana daga cikin abincin da muke ci su suke janyo mana istoma kuma da barin ciki da yunwa Allah raba mu da shi akwai magungunan da yawa wanda alhamdulillah ana samu ana ana warkewa to yadda take kama mutum ya yi kat bai iya dukawa bai iya me- me- bai iya tafiya to haka za su zo su yi gurin sujada ana kiran su su zo su yi sujada ɗaya Allah ya gafarta musu ya sa su aljanna daga sun zo sujada ya su bintsire daga ka zo sai ya bulli ke can wajen ba ta iyawa saboda me a duniya ba su yi ba sujada wa hum salimun kai suna lahiya lau ku zo ku yi sujada ga Allah a duniya ita nan duniya mazra'a ce gurin shubka ce a ina za mu girbe a lahira za mu girbe yanzu duk shubka ce ake kowa shubkawa yake ana ta shubkawa ana ta shubkawa sai ka je can sai ka yi ta girbewa ka yi ta samun abin da ka shubka amma a nan baka shubka ba in ka je can ya zaka yi ka girbe babu abin da za ka girbe an fahimta da kyau ko ana kiransu su ju su yi sujada amma sun kasa yin sujada shi ne wannan hadisi na abu sa'id bin sa'id al-khudri hadisi ne ingantacce a cikin bukhari ya rawaito shi to a nan gurin ya shiga wani tauhidi wanda ake ce ma tauhidul asma wa sifa Allah ya ce yi ku shafu an saƙin za a yaye kwaburi abinda za ka gane ya kai ɗan adam duk abinda siffar da Allah ya ɗora ma kanshi a cikin ƙura'ani ko a cikin hadisi ingantacce Allah ya ɗora ma kanshi ba ya yiwa ka fassara ta bayan da Allah ya fassara ta ba bayan da take ba baka mata kwadamce a'a faɗi yadda aka faɗi sannan kuma yaya abin yake yaya abin yake wannan bai shahe ka ba wannan ba a ɗora maka ba bayanin binciken yaya abin yake amma ka faɗi yadda ƙur'anin ya faɗi ka fassara ka wuce abin ya allaka da dukkan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da wajen fuska ya ce sa'aƙin ya ce yana ji ya ce yana gani to ba ruwanka Allah ka ce kana gani eh Allah yana gani mu mun yarda Allah yana gani yaya yake gani wannan bai shahe mu ba kuma ya fi ƙarfin mu annan ba bai fassara mu ba to ya kace ka nemi wani fassara shi kai yaya Allah yake ji ba da irin kunnuwanka ba yake ji a'a amma kuma yana ji kuma yana gani kaga nan ayat tace yuksafu an saqin za a yaye kabri babu ruwanka yaye eh kawai ya ce za a yaye kabri karanta fassara yanda Allah ya wadi yaya yake ya yake babu ruwanka annabi ma bai ce baka bincike wannan wannan shine al-imanu bi asma'illahi wa sifati imani da sunayen Allah da sifofin shi imani kun ga wannan bangaren sifofi ne ai babu abin da yake bada wahala sai wajen abubuwa irin naka da kake tsammanin kamar naka ne in an ce Allah yana raye ka san Allah yana raye baka gardama Allah yana ji ka sani yana ji yana gani ka sani yana gani to Allah ya ce yana da hannaye bal ya dahu kuma su ta hannu bai ma yace hannayen shi a shimgude suke iya bada wanda ya ga dama ba ya bada ga wanda ya ga dama babu ruwanka hannu aka ce hannu za mu ce baka ce ba rahama baka ce ba kyauta baka ce ba to waye ga maka wannan ake ba kudura ba babu Allah yana da kudura yana da kudura ka gani wani tawili da wani ne din naka ne kai kirkiro ba aya da ta ba wannan babu hadisi da ya wadu ma wannan to wannan sai ne imani na gaske zai fassara wannan daidai ku lura da kyau kaka kuskura ka ketare yanda Allah ya ce in ka ketare ka ka tawili sai ka kawo hujjar wannan tawilin naka ina ka samu wannan ina hadisin da ya karantar da kai wani sahabi ya karantar da kai cewa ba yadda ba ake ne kaza ake ne a'a babu ruwanka amma tambayar inda take yaya abin yake kuma wannan ba babu ruwanka eh saboda wancan bayani na Imam Malik daga wurin Rabi'atul Ra'ayi ko yace al-iman bihi ala al-istiwa akan istiwa daidaituwa ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah akan al'arshi ar-Rahman Allah akan al'arshi istawa ya daidaita to wace irin daidaituwa sai wani ya zo ya tambayi annabi wai wace irin daidaituwa ya tambayi Imam Malik Imam Malik ya shiru yace daidaituwa dai kowa ya san daidaituwa al-istiwa ma'lum kuma yace wal iman bihi kuma mu yi imani saboda aya ce tantagarya yace dole ne dole ne kai imani kuma ha yake tambayar wannan abun bid'a ce saboda sahabbai ma ba su tambayi ba annabi
kafiyatu majhul kuma yaya abin yake majhul kowa bai sani ba majhul ne sai ce kuma wannan tambayar shi bid'a ce babu ruwan mu yace ko fita mun dan bid'a nan daga masallaci eh mana kamar yanzu wani yazo yayi wata rashin kumiya in nace ku hudda shi kaza kage din to bane imamu malik imamu darin hijira ya ce ku hudda mu wani dan bid'a ai tare tare za a hudda shi to wannan kenan nan dole mu yarda da yanda Allah ya faɗi kuma suna cikin kaskantattu ba su iya yin sujade ganin su yana kaskantacce ga kaskanci ya ruwan musu wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun ada ana kiransu su yi sujada suna lafiya lau amma yanzu su zo su yi sujada daya a kankarin musu zulman su a sa su aljanna sun kasa sai Allah ya ce mai fadar ne فذرني ومن يكذب بهذا الحديث na'am سنستدرجهم من حيث لا يعلمون wa umli lahu وأملي لهم إن كيدي متين Allah ya yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadarni wa man yukadzibu bi hadal hadith barni da wannan da yake ƙaryata wannan labarin labarin wannan na alqur'ani iya ƙaryata shi bai yarda ba barni da shi na halice shi shi kadai sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu zamu musu istidraji daga inda musu sani ba menene istidraji kamun koyi kakai zaton kana taɓanna kana ta abubuwan da Allah baya so kuma kana da ci gaba kake yi kana samun arziki kominka lafiya lau jikinka ba ka da malafi kuma kai babu shaitani kamar kai kakai zaton Allah ya manta da kai kakai zaton kanka ne Allah yake yi ɗazu wani yake ba labari a nan gurin ya ce sun ta yi jado neman zinariya sai wani ya zo shi ko sallah bayyayi ko sallah ma bayyayi amma dirar da je gina sai ya samu zinariya su kuma ga su almajiran suna ta sallarsu suna ibada kuma musu samuwa sai ɗaya daga cikin su yake cewa kai an ya sallar nan to subhanallah da zai ke gaya mini zancen wani dan agaji ne yanzu ma iya nan gurin azam ne ya fasa sallah kuma Allah da ikon shi sai shi dan ya hau idan ya je gina sai ya samu zinariya kun san abin da yake ta yi ba gata ba ba gaci ba ya lalace kalas ya yi asara wannan kenan kakku yi zaton cewa Allah yana son su ne ko ya kyale su a'a Allah ce za mu su kamun boye kamun boye wa umli lahum ina dakata musu inna kaidi matin lalle kamuna mai tsananin azaba ne na'am am tas'aluhum ajra فسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون am indahum أم عندهم الغيب فهم يكتبون
Allah ya ce بحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب Allah ya ce am tas'aluhum ajara ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam am tas'aluhum ajara ko ko kana tambayar su lada ne wannan wa'azin da kake musu sai sun biya ka tambaye su wani lada sa su da suke kai sal- su yi sallah su yi azumi sai sun biya ka a'a fa- fahum min mugramin mutaqalun kana tambaye su wani dorin kayan na na na lada shi kuma min mugramin saboda abin da ka dora musu mutaqalun yayi nauyi ba su iya biya ka musu wannan ne baka musu ba wani baka biya su ba da komi a nan gurin akwai wata matsala da take fitowa wanda ake ce ma shi'ul kuma da da da da, da lada alwashi yanzu misali in ka ɗauki manya-manyan limamai a inda suke limanci kamar misali mu ɗau limamin ka'aba inda matsalar ta taso limamin ka'aba ba salar ba ne gare shi a ajiul ne ake mishi sarki ya sa wani abu duk in lokaci ya yi ko kuma lokaci bai shirya babu wani lokaci takamamme kawai sarki sai ya mushi wata kyauta an gane to duk limammai na ko'ina jikul ake musu ba salar ba ake musu wani ɗan kyauta ce ake taimaka musu a yin gida su don su samu su ci abinci su kula da waɗanda suke masallata shi kuma jikul ba wata bane in ya mutu ake biya kuma ba ƙayyadewa ba ce ake kaza ne za a dinga ba ka in wata ya mutu a'a shi jikul yau ana sarki ya iya aiko maka kyauta kuma sai ta yi gobe ma ya aiko maka sai ta yi kuma a yi wata biyu wata uku bai mai bai aiko ma ba komi kenan ba sallar ba ba wata ba ne ya mutu a biya ka sai ya yi wata uku kuma a bugo guda sai in yana so sai ya baka kyautar ta- ta shekara ma gaba daya a bugo guda kuma gobe ma in yi gida ma sai ya aiko maka shi ne ake cimma shi'ul salar shi kuma alwashi ne na wata-wata wata yana mutuwa kana tsumin a biya ka to don alura ba salar ba ake ma wanya-manyan limamman jikul ne ake musu taimako ne ake musu har kananan mahu amsas aluhum ajara na'am na'am martaba ce tsakaninsu ba Mm. bari mu yi da karatu babu ji'ul bai zauwa daidai da da da talar da ratib ba daidai bane ba to am tas'aluhum ajra shin kana tambaye su wani lada ne su biya ka a a annabi bai tambayi ba lada a biya shi fa hum min mughramin mutqalun saboda basu da abin ya musu nauyi ba su biya ba am indahumul ghaib ko kuma suna da sun san ilmul gaibi fa hum yaktubun wanda suke rubutawa a gurin su in sun je lahiran ma su ce gaba amsa ce hutun ta fara yanzu ake badawa ko ku suna da wani littafi na gaibi wannan suke cewa in an je lahiran ma suke da dukiya ba musulmi ba wannan duka babu sai Allah yake hakurkurtar annabin shi sai ya ce mishi me fasbir لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب Allah ya ce ma annabi fasbir li hukumi rabbik kayi hakuri da hukumce hukumcen ubangijinka wala takun ka sahibil hut kakka zamanto kaman ma'abucin kihin nan shine annabi Yunus dan mata idnada lokacin da ya kira wa huwa makadum yana cikin damuwa da tashin hankali makadum din wannan fasbir li hukumi rabbik kai hakuri da hukumce hukumcen ubangijinka Allah shi ya kaddara zaka zama to mai wa'azin wannan Allah shi ya kaddara za su zazzage ka za su gaya ma magana Allah shi ya kaddara wasu za su yi imani da kai wasu su ƙi yin imani da kai ai ba yin kanka bane Allah ya kaddara ma fasbir kawai li hukumi rabbik in hakuri da hukuncin ubangijinka dukkan wannan abin da zai same ka ta hanyar da'awa Allah tuni ya kaddara haka zai abu kai kai hakuri kawai kaga a wannan gurin khitabu ne lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yashmal ummata kuma ya kammala gaba daya al'ummar annabi muhammadu duk wani mai da'awa mai kira zuwa ga Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam to yayi hakuri akan dukkan izgili da zai samu akan wannan hanya yayi hakuri akan duk wata cutuwa da zai samu akan wannan hanya fasbir li hukumi rabbik ka yi haƙuri a kan hukumce-hukumcen ubangijinka allah ne ya zaɓe ka ya zama to kai ne za ka shirya da mutane kai ma kanka ba ka sani ba kawai haka gani ka yi karatu sai ka ga an karkatar da kai zuwa ga da'awa kenan ka yi haƙuri idan ka yi haƙuri ka ba da baya wa'in ta tawallau ya sabdil yawman يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم idan ka yi haƙuri idan ka ƙi yin haƙurin kana agaji ka sha wuya ka ce ka fata agaji kana alaramma kana jan karatu da kyau ka sha wuya ka ce kai karatun ma ka fata Ya zambilla.
kana wa'azi ka sha wuya ka fata baka kala rabi cai sai ya daina shiga tutun hais cai ai ko ya kai to ka gani duk abin da kake na addini sai ka bata kai je haushi kai ka fasa Allah ya ce in kuka juya kuka ba da baya ya tabdil kauman gairaku shi abin sai an yi shi Allah ya ce zai canza wasu mutane wanda ba ku wanda ba ku ba su kuma in na canza su in in ji Allah sun malaya kulu amsala kun ba za su zama tobo kwatan kwatan ashe gara ma kai hakuri ka ci gaba da yi dan ka samu riba ko in ka ki Allah ce zai canza wani kuma wanda zan canza in ji Allah ba zai zama toba kwatan kwatan ka saboda haka fasbir li hukumin rabbik kai hakuri da hukumce hukumcen ubangijinka sai Allah ya buga ma annabin shi misali yace wala takun ka sahibil hud kakka zaman to kaman ma abocin kihi shine annabi Yunus dan Matta ga Nun wani annabi ne Allah ya aiko shi gurin wasu mutane Allah ya aiko shi yayin kiran sa yayin kiran su suka kiya suka bashi kashi suka bashi wahala suka kore shi ya tahi hallo aka turo shi isa shiga ta ta taho tiriyan tiriyan a cikin ƙura'ani sai ya yi niyya ya yi bulaguro ya tsere musu mutanen wannan ba tare da izinin Allah ba kawai sai ya bar garin ya tsere da ya tafi can cikin ruwa sai Allah ya sanya shi cikin kaso yadda hade yadda bayanin ya zo idan al'adar su wanda ya yi in akwai aƙin liwa lisayyidi ba wanda ya tsere ma mai shi in zai ƙetare ruwa a cikin kwalokwalo sai kwalokwalon ta fara haka tana jin juya za ta burcike gaba ɗaya za ta burcike sai ya tuna sai ya tuna shi ne ya tsere ma wannan garin ba tare da izinin Allah ba da ya hudo wata ruwa sun ce a ƙuri'a aka yi aka samu shi ne wasu ruwa ce a a kawai shi ya gano tuni Allah ya aika wani katon kihi balen ya je ya haɗe shi ya sa shi cikin kaso kai a cikin tarihi na akwai tada hankali iya faɗowa cikin ruwan yana faɗa cikin cikin kihi kun san kihaye manya-manyan halitta da ke da kwai akwai kihin da ya yi wannan masallacin eh Allah ya sa a kihin ya zo ya haɗe shi ya shiga can cikin cikin kihin aka zama da shi a cikin cikin kihin kaso ne Allah ya sanya shi kaso a cikin ruwa a cikin duhu a cikin cikin kihi fi zulmatin tala cikin duhu uku subhanallah annabi Yunus daga can ya tuna yake rab- eh, ko ya koma ga Allah ya tabbatar da zunubin shi ya tabbatar da nadama sai Allah ya yahe mishi subhanallah da Allah ya yahe mai har Allah yake cewa in ba dan ya kasance daga masu bin masu ولولا أنه كان من المسبحين na'am للبث في بطنه إلى يوم يبعثون kaga wannan abin da yake kira a cikin cikin kihin shine Allah ya buga ma'anar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam misali da shi yace yake cewa la ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin وظنوني حكم.
اذهب مغالبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين kaga wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'a dan uwana zannun babu ba wanda zai yi addu'a da ita iya cikin mushkila sai Allah ya hudda shi ka tashi da dare kai tai la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce fastajabna lahu wa najaynahu minal gam wa kadhalika nunjil mu'minin muka tserar da shi daga wannan bakin ciki da yake ciki muka amshi addu'a haka muke tseratar da mummunan mutane to kaga wala takun ka sahibul huti idna da wa huwa makzum shine wannan kada ka zamanto ka sahibul hut kama abokin kihi mai kihin nan shine dannon lokacin da ya kira yana cikin bakin ciki da damuwa laula an tadaraka wa
لولا ni'matun تداركه نعمة rabbi من ربه لنبذ بالأراء وهو مذموم fajtabahu rabbuhu فاجتباه ربه فجعله من الصالحين laula an tadarakahu ni'matun min rabbi da an ba dan ni'ima ba daga gurin ubangijin ka ta riske ki lanubi da bil ara'i lokacin da aka jeho shi bakin gefe wa huwa madmum da ya zamna a haka nan abin zargi ara bakin gefe an gane ko fastajabna fastajaba lahu rabbu sai ubangijin shi ya amshi addu'ar shi da wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da yake fadi faja'alahu minas salihin sai Allah ya sanya shi daga cikin annabawa kasa hakurin da yayi da yayi bulaguran wannan shine Allah ya zarga sai ai Allah yake ce ma annabi shi kakka zamanto kamar shi ka ce ka fasa wa'azin ko kai kaza kuma ba zaka zamanto kuma Allah ya tsare shi shine misalin da aka buga wa in yakadu alladhi وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين Allah yake ce ma annabi wannan kahuran wanda kake gani duk yanda kai wa sun tsane ka ba sa san ka wa in yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim ai ya kusa waɗanda suka kafircin wannan su sa ka kai fadi su hallakar da kai da kallon ma da suke maka kallo kawai lamma sami'u dhikr ko da yaushe suka ji dhikr na alqur'an wannan na alqur'ani haka suke maka wa yaquluna innahu la majnun suke ce wasu kan ce wannan bar shi mahaukaci ne wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shi ko ba komai bane wa'azi ne ga al'alamin talikai kun ga nan gurin yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim ana akwai wata matsala muhimmiya ita ita ce matsalar kambun baka da matsalar mayu kambun baka menene kambun baka da ido al'ainu haqqun in ji hadisi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ingantacce al'ainu haqqun shi yasa duk abin da ka gani yayi kyau ka ce tabarakallah masha Allah tabarakallah duk abin da ka gani domin shi mai kambun baka shi kanshi bai san ba iya da kambun baka kuma zai yi abin abin ya fada ma wancan abin ya shiga lalacewa ba tare da niyyar shi ba shi mai kambun baka shi yasa addinin musulunci duk abin da ka yaba ko riga ce ko ɗanka ne ka gani ka ce masha Allah tabarakallah ko mene ne masha Allah tabarakallah an fahimta da kyau ko mas'ala tana da hadari ku saurara da kyau gaskiya ne wannan akwai wanda ake ce ma mayu a ce ya kama kuroshi ya yi kaza ya yi kaza to su wannan mushrikai ne duk inda wannan tsayi ne ke mushriki ne kawai matsahi ne akwai bambanci tsakanin kambun baka da maye maye tsaji ne maye mai takin wani shirka ce kawai amma kambun baka sai ta yi kai kana da shi ba baka san baka na da shi sahabi ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yana wanka a share guda sa'ad suka ce wani sahabi ya ce kai ban taba ganin mai kyawun fata irin tashi ba kawai sai fadi shi wancan kin sai fadi kambun baka ne daga baya aka ji ga ma annabi annabi ya zo ya tambaya ba wanda ya wani abu ba abinda aka ce eh wani ya ce yana da kyan fata bai ce ba tabarakallah annabi ya sa aka kawo ruwa goyonke hannayen shi da gwiwoyin shi da karetin yatsotsin shi aka yi hawa mutumin ya tashi wannan sunna ce kuma tubbin na bawai ne haka ake yi amma mai yin wannan yin wani aka yi kuma har ya tashi kakka ce mai maye ka ce a ce kai maye ne ya ji ne wani a'a wannan kambun baka sunan shi kowa iya iya samun shi kuma wanda yake dan kuma ba shi ba bai sani ba amma shari'a yadda ta koya mu a dinga cewa masha Allah tabarakallah in ba a yi ba wannan sai dai amma mutum rukiya sai Allah ya raba shi da wannan sharri amma shi kuma maita wannan ita kuma daban ce ita shirka ce tsari ce an fahimta da kyau ko wannan kenan anan muka zo karshen wannan sura muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ya ba mu ladan mu cikakke akan abin da muka karanta abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana a cikin ta sati mai zawa insha Allah da talata za mu tashi sabo sura suratul haqa in ahyana Allah insha Allah lokaci ya zo na'am to abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana da Allah muna roƙon ka dai biyan manzatin ka dai kiyawa ka dai kai ka sani mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sauƙin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman jari Allah ka ba su masu neman neman aure Allah ka taimaka musu da rahmatika ya arhamar rahimin da Allah ka sabko zaman lafiya a kasar mu da kasashen musulmi da Allah ka sabko zaman lafiya a kasashen mu da kasashen musulmi da rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah mai taimaka ma addinin ka kalilun ka musulmi shi إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين